saɓanin al-Imam al-Karkhi to yanzu muna da ƙiyasi muna da kuma khabar wahid tuna me ƙiyas a ƙiyasi ga ƙiyasi anan ga hadisi khabar wahid sai aka samu cin karo wanne za a gabatar ƙiyasi aya ko hadisi ingantacce aka fidda hukunci aka yi ƙiyasin hukuncin kaza yanzu misali Allah ya nassanta haramcin shan giya ya ambaci giya alhamru to sai aka samu wasu abubuwan da suka yi iri ɗaya da giya amma su Allah bai faɗi sunansu ba zamani ya kawo su irinsu ɗaya da giya amma in an duba ƙur'ani su ba mu sunansu. To, a nan ne ƙiyasi yake aiki. Sai a ce, damu shi ƙura'ani ai yana zuwa da ma'ana ne mai faɗi. gani? Menene wannan abun da ya kama da giya? Kayan shaye-shaye da kayan maye da ake kawo na zamani. sai aka zamanantar da su aka kwalbantar da su ko ana shaƙa ko ana hambuda amma dai natijar results din ƙarshe dai abin da giya yake yi shi ma shi wannan abin yake yi za a ce giya ce haram wannan ba haram ba ne a sai a yi ƙiyasi sai a ce kamar yadda Allah ya haramta giya sai a ce to menene illar haramta giya a'a me yasa Allah ya haramta giya saboda iska bugarwa da ba dan ba bugarwa a giya ba da bata zama haram ba yasa qur'ani ce la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abidi sabilin hatta tartasil to sai wani abun yazo shi ma sai yake bugarwa irin giya to amma giya an bace sunanta shi kuma wannan ba faɗi sunansa to sai ai kiyasi to kaga shi wannan kiyasin ai akan nasi akai ko ko ba ne nasi aka duba akai abu kamar yadda aka ce giya haram ne shi ma wannan kayan maye da yazo na ƙarshen zamani shi ma me haram ne dan illar su ɗaya ne a gane jai to can gefe kuma ga alhadisul ahad khabar wahid to ka tunda karfin kiyasi daga ina kiyasi ya bubbugo eh daga nassi ko ingantacce tabbatacce wata ila mutawatir daga qur'ani ne ko daga hadisi ana faɗa to sai aka samu wani khabar wahid ya ci karo da kiyasi shi ne yanzu karatun da kun gane surar matsalar a samu khabar wahid kun san khabar wahid ai hadisin mutum daya hadisul ahad ya ci karo da kiyasi mala ya ce wa yuqbalu gashi na a gaban littafin ko faslo ana an ga wurin tayyib wa yuqbalu khabar wahid fi ma yukhalifu al-qiyas وفقي عن مالك أن القياس يقدم عليه وقال أبو حنيفة إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به وهو فاسد فإن معادا قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا من الصحابة في مجال اجتهاداتهم أنهم كانوا يعدلون إلى القياس عند عدم النص ولذلك قدم عمر رضي الله عنه حديث حمل بن مالك في غرة الجنين وكان يفاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على قدر منافعها فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل إصبع عشر من الإبل رجع عنه إلى الخبر وكان بمحضر من الصحابة ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلام المعصوم وقوله والقياس استنباط الراوي وكلام المعصوم أبلغ في إثارة غلبة الظن ثم أصحاب أبي حنيفة قد أوجبوا الوضوء بالنبيذ بالسفر دون الحضر وأبطلوا الوضوء بالكهكأة داخل الصلاة دون خارجها وحكموا في القسامة بخلاف القياس وهو مخالف للأصول لا أبو ذاكينا طيب malam ya ce menene hukuncin idan khabarul wahid ya ci karo da kiyasi zajen farko ya ce wa yuqbalu khabarul wahid fi ma yukhalifu al-qiyas ana karban khabarul wahid ko da ya saba wa kiyasi idan sahha khabarul wahid in hadisin nan na khabarul wahid ya inganta kuma aka duba aka ga ya ci karo da wani kiyasi qubila khabarul wahid sai a karbi khabarul wahid a gabatar da khabarul wahid al qiyas wannan shine zabin mai littafin shi sai ya fara kawo muku shi imam ibnu kudawa يقبل خبر الواحد ولو خالف القياس القول الثاني زنتي نبيو yace wa muke an mali da mai gida annal qiyas yuqaddam alai malik yace sam qiyasi yana sama da khabar wahid ka dace ga Abu Hanifa yace shi kuma ya raba kafa idza khalafa al-usula in aka samu khabar wahid ya saba wa usul menene usul ai al-adilla gashi kabar wahid ne amma ya saba wasu dalilai au ma'anar usul ko kuma ya saba wa kiyasi ma'anar usul din shine kiyasi me ma'anar usul ma'ana ma'anar asalin hujjar da aka dogara shine kiyasi lam yuhtajja bih ba za ka bauta shi ba ba za a kafa hujja da kabar wahid da ya saba wa al'adilla da ya saba wa kiyasi ba a wajen imamu abu hanifa kenan dai kaga maliku yana da ra'ayin me ana gabatar da kiyasi akan kabar wahid a ajiye wannan hadisin kabar wahid a ɗauki kiyasi ko da kabar wahid ya inganta in sun saba Abu Hanifa ma ya ce in dai an samu ya saba ba za a aiki da shi ba. Na'am? Eh na'am. Eh yes ne ma'anar usul ba yes kenan shine amfanin fassara ne. To menene dalilin mutanen farko? wa huwa fasid القول بتقديم القياس على خبر الواحد ra'ayin da yace a gabatar da kiyasi a danne hadisi a dauki kiyasi a danne hadisi wannan zance ne fasidun la yasifu lalatacce ga dalili na daya mu'az Allah ya yarda da shi sahabi ne qaddama alkitaba was sunnata ala al-jihad ai ya gabatar da alqur'ani da hadisi sama akan ishihadi kuma hakan ya kawo Qur'ani ya kawo hadisi ya jefar da ishihadi annabi ya ce daidai fa sawaba annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah daidaita mu'azu da ya karbi abin da yayi taqdimul kitab was sunna ala al-ishhad kaga wannan yana nuna mana cewa lalle akwai wujubu taqdimin nassi ala al-qiyas wujubu taqdimin nass Hazar kiyas. Ishihadi ma yi kiyasi ne, kiyasi ma ishihadi ne. Kuma alkhabarul wahidu nassun. Kun ji ɗaya? Abu na biyu, wa gada arabna min sahabati fi majari shahadati mun sani ji malam daga sahabbai hanyoyin da suke bi na ijtihadin su majari ai ma jarat bihi adatu shine majari abinda al'adun suka gabata filishiya da wajen ishari annahum ya'diluna suna karkata ya'diluna yamiluna an gane ku ya'diluna yamiluna ila al-qiyas inda adam an-nas in babu nassi ne suke tafiya kan qiyas duk ijtihadin sahabbai in sun nemi nassi ne ba samu sai su ne to ya za a ce ga nassi ya zo kuma kuma kuma a kiya dauki nassi a tafi kiyasi bai zai yi ba sahabbai a ijtihadin su suna laluman nassi in ba su samu ba sun ƙure ha to ya za a magana kiyasi daman ga nassi kabar wahid nassi ne to ya za a ce a gabatar da iyasi akan khabar wahid bai ba idan an samu nassi sai su aiki da shi su watsar da kiyasi su dauki nassi wannan ya kasance yana nuna mana cewa lalle yuqaddimuna nassa ma fi zalika khabar wahid al qiyas walidhalika saboda haka aka san sahabbai da wannan al'ada ta gabatar da nasi akan kiyasi shi yasa ma qaddama Umar hadisa Hamd bin Malik fi ghurratil janin Umar ya gabatar da hadisin Hamd bin Malik akan kes din wato diya da ake bayarwa diya akan jariri Umar ya bar ra'ayi nasa ya gabatar da wancan a a ba ni sunan shi a hadisin Hamdu ibn Malik rahimahullah wa kana shi Umar yufadilu baina diyati al-asabi wa yuqassimuha da Umar da kun ga wadannan yatsun hannu Umar in an zo duk wanda aka karya masa daya ko aka cire mai daya to kudinsu daban ne a wajen a kotu me yasa yace kowace amfaninta daban wata ta wata yawan aiki haka wanda aka cire masa wacce tafi yawan aiki to diya ta fi kuɗi yanzu a cikin wannan hannayen wacce tafi yawan aiki cikin yatsun nan na'am wacce wannan wannan manuniyar ta fi yawan aiki sai wacce sai wannan babban ɗan yatsa to sai kuma wacce sai yar ƙurya sai wacce kuma tsakanin waɗannan guda biyu wacce ta fi yawan aiki da aikinsu ɗaya to shi umar a ijita hajjinsa a fi gihunsa ya ce tun da aikinsa ba ɗaya ba ne in an maka ɓarna za a biya ka to ya kamata wacce tafi aiki tafi kuɗi Kun gane? Mutum biyu za su iya ɓalla yatsan wani mutum biyu, yatsun mutane, mutum ɗaya zai iya ɓalla yatsun mutum biyu. Wancan ya karya masa manuniya, wannan kuma ya karya masa ‘yar ƙurya. Wataƙila wannan a ce ya ba da diyar nawa miliyan ɗaya, wancan ‘yar ƙuryar a ce ya ba da dubu ɗari biyar, don aikinta bai kai wannan ba. Wannan ai ma'aikaciya ce sosai. to shi Umar a ijtihadin sa haka yake yace wa yuqassimuha ala qadri manafi'iha yana rabawa a bisa gurgudan amfanin su manafi'il asabi kenan amma kai lamma ruwiya an nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi kulli isbain ashrun min al-ibl yayin da ya ji an ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk yar yatsa guda ɗaya sai an bada rakumi goma mana malam ruwai da ake kula da adam ya tsaɗe wannan aka cire ma sai an jera raƙumi ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma guda ɗaya ashirin da zai ƙaddara raƙumin nan dubu ɗari ne misali shi ya sa suke kula da ran ɗan adam ai yaushe wani zai garaje a cikin sabai ya balla kamar ya balla hannu wani wanda riga sama bai da ita sabai suka ce a cikin wa yake da riga guda biyu to ya za ka yi ka kuskure ka je ka yi rigima da wani ka fasa mara yatsa ka tsallake amma mu yanzu sun da ba hukuncin Allah zalunci ne ake yi dan daba kudin zai same ka akan wayar hannunka ka bashi ka umma ka bashi ba zai dace ma yatsun gaba daya kuma ba abin da zai faru ai babu illar da suka mana irin yadda suka hana mu aiki da dokar Allah fi kulli isba'in ashrun min al-ibli sai Umar ya ji wannan ashe da Umar bai san da hadisin ba raja'a anhu kawai sai ya canja ijtihadin sa kenan wannan yana nuna mana suna sauka daga kan kiyasin su ijtihadin su da suka yi su koma kan nasi to ya za a ce ga nasi kabarul ahad ga kiyasi a gabatar da kuma kiyasi akan nasi bai zai yi ba Allah sa kuna ganewa kuma wannan an yi shi ne wa kana bi mahdharin min as-sahabati manya manyan sahabbai a gaban su ne kawai Umar yace na fa canja da ga abin da nayi yanzu na ji hadisi na canja kuma wannan yana nuna mana tawazu da tsoron Allah suka tabbatar da shi akan wannan wala anna qawlan nabi sallallahu alaihi wasallam kalamul ma'sum wa qawluhu duk wata magana ta manzon Allah ai maganar ma'sum ce zancen ma'sum ne da khabarul wahid da mutawatir duk ba magana annabi bane wal qiyas fa istinbatur rawi qiyasi fa istinbati ne na mai riwaya mai riwaya ne zai duba ya ga a tunda kaza ne kaza ne tunda kaza ne kaza ne to yanzu kai ya zaka kori kalamul ma'sum ka dauko istinbatur rawi ya zaka ajiye magana annabi ka ɗauko istinbadun rawi wa kalamul ma'asumi ablagu fi izarati ghalabatin zan ai kalamul ma'asum ai shine ya kai matuƙa wajen wato tayar da mafi rinjayen zato wannan yana nuna mana cewa khabar wahid magana annabi ne kuma annabi ma'asum ne yukhbiru bihi ne an rabbi tabaraka wa ta'ala da abin da annabi ya faɗa daga Allah ne istinbadi kuma an yi kokari ne aka tsintsinto a iya daidai a iya kuskure ko ba ka bane sannan shi fa qiyasi laysa ma'suman min al-khata'i a ka'ida al-qiyas laysa ma'suman min al-khata'i amma manzon Allah ma'sum ne min al-khata'i akan wannan idan haka ne to ba a gabatar da kalamu ghairi masum ala kalamin masum daka wannan shine abinda malam ya danja to sai kamu na kashar ra'ayi na biyu summa ashabu abi hanifa qad awjabu alwudu'a bin nabidi ga wani rikicin bisafari mun karanta da ku a karatunmu na wane ne rabbaniya can mai sunan littafin nan al-mughni abu hanifa rahimahullah yace idan kana tafiya in kana tafiya in ka samu tsumi alwala ta kama ka to kai alwala da tsumi me dalili yace na farko dai mai tsarki ne tunda tsumi sunansa ai ana sha me na biyu ai ruwa ne me na uku wannan kalan da ya canja shi ya canja shi daga sarkinsa ya ce tun da ɗa'iri ne kai albarka tsumi su ruwan coca-cola su ruwan fanta da wani jinja da wani zokorodo duk a wajen abu hanifa za ka yi mai idan kana tafiya ce musamman ma lokacin kana kan tafiya mutum da yake cikin larura kai alalaka kawai kuma wajibi ma fa dun alhadari saboda hadisin ibnu mas'ud annabi ne ya tambayi ibnu mas'ud ya ce ma za fi idawati ka ji wannan hadisi menene a cikin butar ka ya ibnu mas'ud sai ibnu mas'ud ya ce tsimina ne ya rasulullah sai manzo Allah ya ce samaratun tayyibatun wa ma'un tahur yace a masha Allah dan itace mai daɗi kuma ruwa mai ƙarfi menene component na nabi dabino ne da ruwa annabi ce samara tayyiba wa ma'un tahur mutum zai ɗauko ruwan najasa ne ya hada ya tsami da shi to wannan shine dalilin Abu Hanifa na yin alwala da ruwan me tsami ko kuma yanzu ma wannan matsalar zan shiga tattauna akan ta ba ita ba kawai dai ina so na gane ku gane dukkan alfuqaha in sun faɗi magana to suna da abin da suka dogara me dalili yace gashi annabi ya ce tamra tayyiba dan ita yace kawai me dan mutum ya dauki mai tsarki ya ya wanke abin da shi ya za'a menene dalilin ku wadanda suka ce wai shi ruwa dole ya zama mutlaqi tahirun mutakkir tahir labudda an yakuna tahiran wa labudda an yakuna mutakkiran mai tsarki ne a karan kansa sannan yana ta'addi ya tsarkake wani to dalilin su da yasa ba za a alwala da da da tsumi ko kunun zaki ko ruwan farau farau ba suka ce sun yadda su ma tsahir ne Abu Hanifa ce kun yadda mai tsarki ne ko ya to shikenan kuma kuma an saukar da dama an ce ai ibada ne da ruwa mai tsarki ko suka ce eh mai tsarki ne amma ruwan tsumi baya iya tsarkake wani abu yanzu zaka dauki ruwan tsumi ne kai tsarki da shi ka wanke najasa duk da shi a wurinsa in ka wanke ya ce ba za ta fita ba ne? Kuna ganewa ko? Suka ce tun da bai da ƙarfin da zai wanke waninsa, to ba za a alwala da shi ba. Ana yin wanka ne a shari'a da ruwa wadda ke tahir mutahir al-ma'ul mutlaq. Mai tsarki mai tsarkakewa. To, wannan dai wata matsala ce mun tattauna da ku a can da maganganun malamai a ciki. To wannan hadisin samaratun tayyiba wa ma'un tahur din da aka bincika kabar wahid ne. Kabar wahid ne. Hadisin mutum ɗaya ne. Kuma ya saba wa kiyasi a kiyasi التسوية بين الحضر والسفر التسوية daidai ta tsakanin mai tafiya hukunci duk da ya halatta kai ko a tafiya ko a zaman gida duk ɗaya ne min ghairi tafriq ba a bambanta ba kun ji wannan kun ji wannan hukuncin ko da suka yi ko yanzu ana so a mai da martani ne wasu abu hanifa sai ce wa abdalul wudu'a bil qahqahati dakhil as-salati duna kharijiha kurin Abu Hanifa da shi da mutanansa sai suka ce duk wanda ya kece da dariya a cikin sallah ba wai fa sallar ta lalace ba a alwalan ma ta bace fashewa da dariya alwala ce ta alwala ta karye an buge alwalan wake magana sallah suka ce amma fa idan ba sallah yake ba duk dariyar da yayi alwalarsa tana da to nan sai aka kama kun ga can kun ce ba za a yi alwala za a yi alwala da nabi a tafiya banda zaman gida kun fahimta sannan nan kuma kun zo kun ce har yanzu alwala ta warware duk wanda yake ce da dariya in yi alwala duk dan hanafiya in yi alwala baya yadda ya zauna gurin da za yi dariya saboda saboda kana kana yana sallah da yaji an yi dariya a kalas shi ba wai kuma ganin sallah ta lalace kun san a sauran daban fiqihu dariya tana bata sallah idan a cikin sallah sallah kawai ta bata banda alwala saboda ba alaka me alaka to amma fa suna da dalili yace ga hadisin Abi Musa al-Ash'ari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya umarci amara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qawm alladhina dhahiku fi salati an yuhidu al-wudu wasu mutane ne suka zo suka yi dariya a sallah annabi ya ce ku fita ku je ku sake alwala in an ce a sake alwala akwai maganar sallah babu to wannan wannan hadisin khabarul wahid ne khabarul wahid ne kuma ya saba wa kiyasi abinda kiyasi yake nufi ita alwala tana warwarewa da dariya dakhil as-salati wa kharija inda kiyasi ne to yaya aka yi suka bambanta wa hakamu fil qasamati bi khilaf al-qiyas haka da aka zo magana qasama su ashabul imam Abu Hanifa kenan shi ma sun saba kiyasi to wai wannan martani ne ai ku kudin ma kuna saba kiyasin duk wannan hukuncen hukuncen da aka duk sun saba kiyasi to ya za su zo su ce wai idan hadisi khabarul wahid ya saba kiyasi ba za a aiki da shi ba to martani ne ake musu ko kuma mukhalifun lil usul kuma wannan ya saba ne ya saba wa al usul ya saba wa usul an gane wannan sai sai al ijma' al ijma' wannan shine al-aslu salis a cikin usulul fiqh bari mu ji me yace wa ma'ana al-ijma'i fi al-lughati al-ittifaq yuqalu ajma'at al-ummatu ajma'at ajma'at al-jama'atu ala kadha idha ittafaqu alayhi wa yutlabu bi iza'i tasmim al-azm yuqalu ajma'a fulanun ra'yahu ala kadha idha sammama azmahu alayhi qala Allah ta'ala وأجمعوا أمركم وشركاءكم ومعنى الإجماع في الشرع اتفاق علماء الأصل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين ووجوده متصور فإن الأمة مجتمعة على وجوب الصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام وكيف يمتنع تصوره والأمة كلها متعبدة بالنصوص والأدلة القواطع معرضون للإقاب بخلافها بمخالفتها وكما لا يمتنع اتفاقهم على الأكل والشرب لا يمتنع اتفاقهم على أمر من أمور الدين وإذا جاز اتفاق اليهود مع كثرتهم على باطل فلما لا يجوز اتفاق أهل الحق عليه ويعرف الإجماع بالإخبار والمشافهة فإن الذين يعتبر قولهم في الإجماع هم العلماء المجتهدون وهم مشهورون معروفون ويمكن تعرف أقوالهم من الآفاق والإجماع حجة قاطعة عند الجمهور وقال النظام ليس بحجة وقال الإجماع كل قول قامت حجته ليتبع عن نفسه شناعة قوله وهذا خلاف اللغة والعرف طيب sai matsalar ijma'i ijma'i a luga shi ne alijtima kamar haɗuwa dai ma'anar ijma'i fil lugati al-ittifaq haduwa ajma'atil jama'atu ala kaza jama'a sun hadu akan kaza ai idattafaqu alayhi abu na biyu yutlaqu bi izai tasmimil azmi lafazin ijma'i har yanzu yutlaqu bi izai bi izai bi mu'adati ko bi muqabalati yana fuskantar ko muƙarana da tasmimil azmi inda ahalin lokaci kenan shirya wato tsara nufi kamar a ce idan mutum ya riga ya tsara zai tafi kaduna yanzu bayan sallah sammama annahu sayusafiru ila kaduna ba'da sallah to wannan tasmimul azm ka himmatu kai developing wani interest a ranka cewa za ka aikata wani abu shi ma ana ce shi ijma'i don duk ka hada duk tunaninka da abin da za ka yi ajma'a fulanun ra'ayahu ala kaza wani ya hada ra'ayinsa kawai ba zai bi jam'iyya kaza ba wani ya hada ra'ayinsa ya fita daga tsarin kaza wani ya gama hada ra'ayinsa ba zai auri wance ba ijma'i ke tasmimul azm idan samma ma azma u alai Allah ta'ala ya ce fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum ku hada al'amarin ku da shuraka din ku abokanan tarayyar ku cikin suratul yunus ijma'ul amr wa shuraka a cikin wannan aya yana nufin wato ajmi'u amrakum ku shirya ku yi azama ala tamsili ala wato ala ala ala ala ala tatbiq al-murad ko tanfid al-murad ku shiryu akan ku yi azama akan abin da kuke nufi za ku yi duk abin da za ku yi kenan al-ijma'u a lugar larabci in kun gane karatun yana iya zuwa da ma'ana guda biyu akwai al'azamu kamar yadda muku yayi azama zai yi kaza akwai kuma al-ittifaqu haduwa akan ra'ayi kaza to ijma'i a shari'a fa wa ma'anar ijma'i fi shara bayanu haqiqatil ijma'i wannan fi silahin ulama yake so yi kenan ittifaqu ulama'il asri in an ce ijma'i ana nufin malaman zamani su yi ittifaqi su haɗu ulama'ul asri fa malaman zamani su haɗu amma su malaman ba kowane malami ba, illa aliman balaga mablagal ishtihari, sai malamin da ya nuna da karatu ya kai matsayin ishtihari, da mustahidi da mustahidi da mustahidi da mustahidi na zamanin nan su za su haɗu su jama ce kai wannan matsala kaza mu ba ta hukunci kaza ba irin yadda kowa yanzu yake zama ya duba ce wallahi wala mai ba da fatawa ba a dole ulama'ul asr din nan sai ka sa waɗanda suka kai martaba ta al-ijtihad ash-shar'i a wani zamani cikin zamani cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce ummatul istijaba wanda suka imani da annabi suka imani da musulunci ba wai al'umma annabi hadda kafirai ba ala amri min al-ummin umuri din akan wani al'amari cikin al'amarin addini da haka in kace kun yi ijma'i ko kun yi ijma'i akan al'amarin ku na duniya za ku iya cewa amma ijma'i a addini jama'a sai an samu malamin da ya kai martabar ijtihadi a Najeriya guda nawa ne wanda yayi karfin da zai iya fidda hukunci na shari'a idan bai samu nasi ba saboda abubuwan da ya karanta da zai bada wani hukunci zai ci karo da wani nasi ba a nemo irinsa a Kaduna a nemo irinsa a Maiduguri a nemo irinsa a kaza a nemo irinsa a kaza to waɗannan in sun haɗu sun zauna sun buga to sai a ce wannan ijma'i ne to sai kuma a bautar da mutane akan wannan yanzu dan Allah jama'a idan wani mutum guda ɗaya an yarda da ra'ayinsa saboda ƙarfin iliminsa da karatunsa shi fa karanta ba haifarsa aka yi da ilimin ba wahayi ake masa idan an aminta cewa zai iya yanke hukunci akan abu na shari'a mutane su bauta Allah da shi yanzu ina wanda suke inkarin ce ba za su yake da hadisi ba gaba daya a kawo hadisi ka karyata wannan ba annabi bane ba sahabi ba ba tabi'i ba ba tabi'i tabi'i duk wanda ya kai martabar ijtihadi in suka haɗu akan wani ra'ayi addini suka ce to ya zama addini sai an bauta wa Allah da shi to yanzu waɗannan mutane masu inkarin sunan nan da yake da jahilai suke magana iya kai khatibuna uqulal juhal shi yanzu jahili ina ma ya san wani ijma'i ina ya san wani martabar ijma'i ko malami mujtahidi ko na rushe addini suke gaba daya gaba daya fada ne da addini kwangila ce ta yakar addinin musulunci gaba daya yanzu zaka zo ne ka samu wasu mutane ka ce saboda ka zo da wani sabon addini gaba ɗaya ba magana ijma'i ba za ma aiki da ijma'i ba to da me za a yi kuma at the same time yana ana su aiki da hadisin ko suna aiki hana su aiki da hadisin su kuma suna kawo musu ra'ayyukan su kuma suna yi an tambaye shi me ya hukuncin wanda ya je kasuwa ya sayi man fetur ɗinsa ko ya sayi kaza a naira ɗari ɗari ya je kafin ya gama sayarwa kamfani ya ƙara kuɗi ya zama ɗari biyu wani ya tambaye shi tunda shi dan qur'ani ne yana so a bashi mai qur'ani yace akan wannan tsari shi ai addini zai tunda an ce dole komai sai Qur'ani ko yace to shi dan kasuwa ne ya je ya sai kayansa ɗari ɗari kuma ya koma ya ji kamfani ya ƙara mai shirin biyu da haka yanzu kasuwa ɗari biyu ma da hamsin ake siyar yanzu shi ya zai sai ce yau kai ma wakaci ne dan iska ne mutum da cikakke wallahi tallahi kai ma wakaci ne ka je ka sai asara ai kai ma ƙarawa za ka yi yace kai ma sai ka ƙara ai saboda in ka koma kai ma za ka sai shi tsada in baka ba jarinka ya zama ya faɗi ya gama ba shi amsa a haka kawai ya wuce yace tambaya ta gaba babu aya babu hadisi a ciki eh yanzu ina ayar anan daman kaka tambaye shi hadisi to haka suke dora mutane akan jahilci dama yana cikin masifa idan Allah ya jarraba mutane suka daina karatun addini suka watsar da karatun addini suka rungumo su abubuwa da ba sai Allah ya jarabe su jahilai su ta magana kuma suna sauraron su sannan kuma makiya Allah sai su ɗauke su sai su aiki da su sai su taimake su su ta faɗa da gaskiya saboda kar a bar ku masu gaskiya zama kun mamaye abubuwa at least ku samu wani obstacle ku samu mushkila الجهل الله يسوي تصوروا قول اجماع yanzu anan malan zai mana bayanin shin akwai ijma'in ko babu wa wujuduhu mutasawwar mana zai yi ya samu ijma'i daga masu hankali ba za a ce babu ijma'i ba ba za a ce ba za a iya yin ijma'i ba a wannan zamani fa innal ummata mujtami'atun ala wujubi salawat al-khams al'umma ba ta yi ijma'i ba akan cewa sallah biyar wajibi ne akwai wanda ya saba kowa ya yadda sallah biyar dole ne wasa'iru alkanin islam da sauran rukunan musulunci wannan ba wani fardun min afradil ummati da ya saba wannan tunani ka taba jin wani wadda a cikin musulmi ce shi bai yadda sallah biyar dole ba ne ka taba ganin wanda ya ce rukunan musulunci ba biyar bane kaza ne yanzu ka ga an yi ijma'i ko a to ashe ana iya samun ijma'i kuma ijma'i kuma ai aiki da shi me yasa malam ya kawo wannan akwai waɗanda suke cewa ba zai yi ai ijma'i ba in an ce ijma'i kun san abin da suke cewa to ya akai aka haɗu da wancan na can ƙasar da na can ƙasar da na can da can ya aka yi suka haɗu aka zauna har a mushahidan har suka yi ijma'i da haka yanzu babu magana ijma'i da shi ne ake musu maida musu martani wa kaifa yamtani u tasawwuru yaya za a ce yamtani yastahilu kenan tasawwur ijma' ma'ana yiwuwar possibility na yiwuwar ijma'i والأمة كلها متعبدة بالنصوص والأدلة القواطع الأمة غباكي أنت تنا ها تنا تنا بوتا والله ده نصوشي ده دليلي ينككو إن كنت دليلي الأدلة القواطع الله تبارك وتعالى يا بوتا ده الأمة أن محمد صلى الله عليه وسلم في أيكي ده مقتضى النصوص والأدلة القطعية أبين ده نسي يكي نفي ده كما dalilai kafirai kamar yadda Allah cewa halallahu al-bai'a harramar riba yanzu wannan dalili ne Allah ya halarta kasuwanci duk duniya al'umman musulmi sun yi ijma'i sun yarda cewa a bisa ma'anar ayan nan wannan shine dalili na halaccin yin siye da sayarwa business da kasuwanci yanzu akwai wanda ya saba wanda zai zo ya ce haramun ne a yi kasuwanci a'a sai dai in kasuwanci ya saba wa tsarin Allah riba fa haka ita ma riba sai dai wani ya ce abu kaza riba ne abu kaza ba riba ne amma sunan riba dai haram ce wannan nasi ne qati akan halacci da haramci wa halallahu al-bai'a nassun qati'un fi al-hil wa harrama ar-riba shi ma nan nassun qati'un fi at-tahrim duk duniya kowa ya yarda ai kasuwanci kar a ci riba wannan haramcin ya tamil ta'wil baya bukatar ta'wil don haka al'umma sun yi ijima'i gaba ɗaya a duniya ala hillil bai wa hurmatin riba kaga ga ayata sannan ga shi ijima'i mutane duk sun yadda duk inda al'umma musulmi suke sannan kuma wa mu'arriduna lil iqabi bi mukhalafatiha duk wanda ya saba wa ijma'i kuma za a yi masa uquba saboda Allah ya bautar da mu in mun haɗu akan abu mu bauta masa da shi ko to sai wani ya ce shi ya saba wa ijma'i to duk wanda ya saba wa ijma'i sai an masa me uquba ina fata ana fahimta وكما لا يمتنع اتفاقهم على الاكل والشرب ai bai zai yi a ce mutane an samu wani sabani akan ba ni sunan shi sabani akan ittifakin mutane akan ci da sha ba akwai wani wanda zai zo ci kar a ci kar a sha kowa ya yadda la yamtani ittifaquhum ala al-akli wash-shurbi kamar yadda haka bai zai yi bai zai yi ba zai yi a kore ittifaƙinsu akan ci da sha ba la yamtani ittifaquhum ala amrin min umuri din kuma ba zai yi a ce ba za su taba haduwa akan wani lamari cikin al'amuran addini ba na al'amarin shari'a wannan abin da yake nufi tun da dai mutane sun yi ittifaki a karan kansu akan su ci su sha ko kowa ya yadda a ci kowa ya yadda a sha me yasa ulama'u shari'a me yasa malaman musulunci su ma ba za su haɗu su yi ittifaki akan ayi abu ko kar ayi bana shari'a za su iya yi da haka samun haka ba laifi bane wa idza jaza ittifaqul yahudi ma kasrati ka duba yawan yahudawa amma suna yin ittifaki su ba yahudawa waɗanda suka harrafa at-taura ne harrafu at-taura at-tauran annabi Musa suka lalata ta ma'a kasratihim ala batilin tare da yawansu akan ƙarya akan ƙarya suke falima la yajuzu ittifaqu ahli al-haqqi alai to me yasa malaman gaskiya ba za su ittifaqi yahudu ma sun yi ittifaqi yaya wani zai hana malaman musulunci su ittifaqi su ijma'i wannan duk martani ne da malam yake mayarwa akan wanda suke cewa ba zai yi a samu ijma'i ba to ya ake gane ijma'i yanzu shine abin da zai fada wa yu'rafu al-ijma'u bil ikhbari ana gane ijma'i ta hanyar bada labarin sa in an yi talaqqi bi tariqil wasita ko bi wasilatin naqala wani ya nakalto ya ce kaza kaza ne ai abu kaza ijma'i ne ai abu kaza wannan ma ya fada wannan ma ya fada wannan ma ya hada wai fada kenan ana iya gane ijma'i ta hanyar riwaya wani ya faɗa wani ya faɗa wani ya faɗa abu na biyu wa bil mushafahati ana kuma gane ijma'i wato an tariqil mubashara baki da baki shine mushafaha ya faɗa ka ji ina fata ana fahimta yawwa kamar idan majalisi ɗaya ya haɗa su su masu ijma'in ittafaqat kalimatuhum kalmomin su suka hadu suka yi ittifaki suka ce to mun yi ra'ayi mun yi ijma'i akan kaza aka faɗa bil mushafa fa innal ladina yu'tabaru qawluhum fil ijma'i hum al ulama wal mujtahidun to su waye ne ake daukan maganar su su in sun yi shine ijma'i to kamar yadda na ga muku da zuba kowa da kowa ne idan yace an yi ijma'in fa za a karba ba yanzu idan tarkace suka haɗu suka ce sun yi ijimai aka je aka haɗa wasu shashashai suka haɗu suka ce sun yi ijimai kaza za a yi ba za a yi da shi ba addini ba kowa da kowa ba ko malamin ma sai in ya nuna ya kai matsayin ishadi in bai kai bai koma gefe malami mushahidi da malami mushahidi da malami mushahidi da malami mushahidi kuma na muku bayani mun karanta ko alwarakat wane ne mai sifar mushahidi mai sharuɗin ishadi da wani sauransu sai irin waɗannan malamai mujtahidai mujtahidai mujaddadai su ne suke iya haɗuwa su ce sun yi ittifaqi akan kaza kaga akwai buƙatar fa ayi karatu akwai buƙatar ayi karatu kar a bari addinin nan illata gari guda a kasa samun mai karantar da wanda zaka suna nan barkace garuruka umda wallahi gari guda eh wallahi wallahi ba mai karantar da shi suna nan barkace wani ƙauye aka jefa sun fi mutum sun kai mutum kusan dubu hamsin amma duk garin ba ko mutum ɗaya da ya dace Qur'ani wallahi ma na abu ne wallahi sai a hankali wallahi babu malami fa babu sai dai a zo a yi musu da'awa a koma to wannan al'ummar ya za ta kai matsayin ishadi su ma ɗaliban ilimin na zamani in sun fara karatun sai su daina kuma karatun addini ba a daina shi bugawa ake kullum za ka yi ne da kishin za ka ba wa addinin nan kariya ko da tsufanka ku ne za a ce kun karanta shi kuma karatu karantawa ake a ta karantawa a ta research a ta bincike yayin da aka daina yi ko matsaloli suna jaddaduwa kun daina karatu matsaloli sababbi suna zuwa sun shagaltar da ku da wani abu wanda ba shi bane ba da'awar an kashe ta ma'anawiyar karatun babu yara masu basirar an hana su sai karatun addinin an watsar da karatunsu kowane da idan ubansa kowane uba idan ɗansa ya tashi wani abu yake so ya yi ba karatun addini ba karatun addini a'a kamar yadda nake shiryawa in shirya in tura ɗana ya yi kaza ya samu kuɗi wane ya yi kaza ya samu kuɗi amma ba zan tura shi ya samu karatun addini ba wannan kuɗi yana da future amma karatun addini a wajenmu bai da future dole ilimi ya mutu dole jahilai su yi ƙarfi dole a wayi gari kuma tunda babu su kowa ma ya hauye ta bada fatawa yana bada ansa hatta idan lam yabqa aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala wasu'ilu fa aftu bi ghairi ilmin fa dhallu wa adallu shine abin da zai faru ka yi da gaske ba sai an san ka ba wannan sani wani abu ne daban nawa nawa ne wanda an san su kuma wuta za su shiga kurun ka yi dan kanka dan Allah li raf'il jahl alil ummati islamiyya saboda ka kori jahilci daga al'umma ko mutuwa kai sauran gidanka kawai ake zuwa ana daukan ilimi shikenan in ka tsufa Allah ya taimake ka ƴaƴanka su ciyar da kai kai ta bada karatu kana yada da'awa kana karantarwa amma al'amura sun lalace abin tsoro hatta makarantun musuluncin da ake zuwa ana karatu a jami'o'i na waje wallahi yanzu ɗaliban wasu duk sun lalace duk sun lalace duk sun lalace an san an dimo ce ma rasa ma ina za a ce to wa zai ba addinin kariya da bidiyoyi suna ta bullowa sababbi wa zai kore su in ba da ilimi ba dole sai an yi karatu da haka wanda zai zai iya ba da hukunci na ijma'i a aiki da shi sai malami mujtahidi ka je ka karanta yaushe ne ne malami zai zama yana kan martabar ijtihad yaushe ne ne هم العلماء المجتهدون malamai mujtahidai وهم مشهورون sanannune معروفون sun shahara an san su an gane ko az-zuhur wal wuduh duk inda suke ba za su goya bai saboda karfin karatun su wani ma za ga ana daga shi ana malami malami ne in ya je wata kwabar wallahi shi kai mamaki amma su mutanen gari sun ce malami ne shi a cikin maganar sa in ya tsaya tafka wani abu wallahi abin sai baka tsoro wannan rikicin da ake ta abin nan wani ana tar daga shi ana ce malami malami ne da aka zo ya zo ya ta magana mamaki ya ta wuka wallahi malam da shi ruwai da kana asar shirme an daga shi duk ana ta girmama shi ya ci albashi a jami'a ya ci kuɗi yana ta samun matsayi da ɗaukaka a waye da sauran ana ta girmama su yana cin da ma rubawa kansa asiri yana yin magana sai tsiraicin sai bayyana ɗan ƙaramin abu da tintinin wannan ƙaramin abu an gama da shi mamaki da ya zo yana yin kwaɓar. Kai, ai bidi abu ta yi ban wala. Su sun ɗauka da wama fa za su yi, sun ɗauka ba a karatun. wallahi wallahi sai an yi ilimi na'am ba gida ji shi wani abu kowa hauka ba ai malikiya ma ba sanin suke ba mutum da wani suke karanta sai haƙuri dai Allah gyara mana ku dai ku dage ku ɗalibai ku ta karatu malam kar ku gaji duk abin da ka samu karanta kawai karanta yi ta karatu ikra wallahi za a neme ka nan gaba sai ka zama material sai ka zama jari kuma ka ɗauka kai sojan musulunci ne za ka yi ko da bakinka jihadinka da baki in dai za a ba da dama a yi magana to zance ya ƙare malam yace yumkinu ta'arrufu aqwalihim wa min al-afaqi ana iya gane zancensu daga lunguna daga wurare an gane ko yawwa duk wanda shuhurarsa ta yadu ta hanyar ilimi da karantarwa to kaga wannan insha Allah sabitun cewa a mushahidi ne to sai littafi na ƙarshen wata insha Allah